الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن آل بيته الطاهرين المطهرين رضي الله عن القلب المختوم وبرزخ المحمدية وقلب الأبطال الشك السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاشف الإلباسي الشيخ السيد إبراهيم الناسي رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode amma Allah subhanahu wataala da ya sake ba mu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatun wannan littafi ne albarka wato littafin nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da'a ila Allah wahada na maulana shaykhul islam وسعادة الأنام الشيخ إبراهيم ياس mun tsaya a kan inda sho yake mukarana mana yake gwama daraja don fitar da fifiko tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa to mun ji inda sho ya mana mukarana tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaba jagora da kuma annabi ibrahim mun ji irin fifiko da daraja da annabi yawa annabi ibrahim ta kowane bangare to yanzu kai tsaye za mu shiga irin mukarana da shi zai tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma annabi musa ala nabi nawa alaihi salatu wassalam sai ya shi cewa ammal kalimu amma ba da abin abin zancen Allah wanda Allah subhanahu wataala ya zance da shi din nan faja'a lil miqati ya zo shine ya zo shi ya kawo kashi zuwa ga miqati shi ya zo da kanshi zuwa ga miƙati shi annabi Musa. Sai shi ce wa Muhammadu Habibu, amma Muhammad wanda yake masoyi, sallallahu Alaihi wasallam, shi ma Allah ce ya subhanan lazi asra bi abdihi. Tsarki ya tabbata, tsarki ya tabbata ga Allah nan da wani Allah subhanahu wata'ala nan da ya tafiyar da ya tafiyar dare bi abdihi da bawan shi. wannan yana da bambanci tsakanin shi annabi Musa shi ya zo da kanshi da kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tafiya aka yi da shi. Hakanan shocewar munajatul kalimi inda ɗuri ganawar abin magana da Allah wanda Allah ya magana da shi dinnan ma'ana annabi Musa inda ɗuri ya gana da shi ne a dutsen ainihin ɗuri sina. To shi wa munajatul habibi shi ko ganawa da Allah ya yi da masoyi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawqa al-arshi aburbushin al-arshi ne aburbushin al-arshi ne wa fawqa al-fawqi a saman sama ne a saman sama ne saman da babu sama da ita saboda haka wannan ya tabbatar ya sake tabbatar da fifikon annabi sallallahu alaihi wasallam da tsakaninsa da annabi Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam wa kallama Allah Musa takliman Allah ya zantar da annabi Musa takliman zantarwa wahyan minhu ilaihi ta'ala wahyan minhu ilaihi ta hanyar yin wahayi da Allah ya minhu da gare shi ilaihi zuwa ga shi annabi Musa din ta'ala madaukakin sarki amma wa kallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi zance da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mushafahatan ba tare da wahayi ba shi da Allah shi da Allah shi ne ma'anar mushafatan da mutum da mutum ne sai a ce baki da baki to amma a wannan sai a ci shi da Allah suka yi tattauna ba tare da wahayi ba iyanan kuma kuma a fili ta hanyar gani na ido iyanan ta hanyar gani na ido wa ajabal kalima Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa mawa annabi Musa lokacin da ya nemi ya ga Allah ɗin, bilan tarani da cewa ba za ka ganni ba Musa, Musa ba za ka ganni ba, wa hukiya, an to an Muhammadin sallallahu Alaihi wasallam daga annabi sallallahu Alaihi wasallam cewa ma ka zaba fu'adu mara'a zuciya bai yi karyar abin da ya gani ba. Zuciya bai yi karyar abin da ya gani ba wannan sai tabbatar mana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah subhanahu wata'ala wa kharra Musa sa'iqan annabi Musa ya faɗi yana mai sumewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi tajalli mawa dutsen nan wal habibu shi ko masoyi ma za galbasar wa ma daga ganinsa bai karkace ba wa ma daga kuma bai wuce iyakawa muna tare da ce muna tare ko wa akal kalimu wa akal kalama kai wa akal kalama allazi takallama bihi Musa Allah subhanahu wataala ya yo mana hikaya ya gaya mana maganar da shi annabi Musa ya yi da shi da shi kuma Allah din ya yi da annabi Musa wa akal kalama allazi takallama bihi Musa Allah ya yi mana hikayar maganar da Musa ya yi magana da shi bi kauri da faɗinsa wa ma tilka biyaminika ya Musa menene wannan da yake hannunka menene wannan da yake hannunka na dama ya kai Musa sai annabi Musa ya gaya mana abin da ke hannun nasa ya ce hiya asaya atawakkau alaiha wa akhushu biha ala ganami wa liya fiha ma'aribun ukhra wa liya fiha ma'aribu ukhra wa liya fiha ma'aribu ukhra wannan sanda ta ce ina kaza ina kaza mun ga zancen da a Musa da da annabi suka yi da annabi Musa da Allah suka yi zance ne da an yi kai to mana me suka tattauna mun mun ji abin da suka tattauna amma wa khatama munajatal habibi Allah ya boye irin gana da suka yi da masoyi wa abhama ya rufe bai faɗi irin tattauna da suka yi ba bi kauli da fadinsa fa auha ila abdihi ma auha Allah yayi wahayi zuwa ga bawan shi abin da yayi wahayi ila haddi zuwa karshe qala al fakhr ar razi imam fakhr ad din ar razi ya fada inda tafsiri kaulihi ta'ala yayin fassara fadin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya ce tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah to wannan wannan aya to da Imam Fakhruddin Razi yazo zai fassara wannan ayar sai yake cewa ma nasuhu ga ga abinda nasin shi shine wannan abinda zamu karanta ma'ana wahaka قال قال فخ قال الفخر الرازي إن تفسير قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ما نسه ga abin da shi ya faɗa din kenan shine ma nasu ga abin da ya faɗa din shi Fakhruddin Razi yace ajma'atul ummatu ala ummata bakin ta gaba daya ya hadu ala anna ba'd al anbiya bisa cewa sashin annabawa afdalu min ba'd sun fi sashi wa ala anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam sannan ijma'in al'umma ya haɗu akan cewa annabi Muhammadu afdal min al-kulli ya fi dukkanin annabawan qala yace wa yadullu alayhi wujuhun fuskoki masu yawa suna shiryarwa akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daga cikin annabawa ga fuskokin kamar haka yace ahaduha ahaduha fuska ta farko قوله تعالى فدن الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أيكوك بيا محمد سيدان كزمو حجة دكا هلتر الله كزمن تو رحمة سيدان كزمن تو رحمة دكا هلتر الله منا تاري فلما كان رحمة يا عند النبي زمن تو رحمة لكل العالمين دكا هلتر الله لزمة يا لزمتي أن يكون أفضل من العالمين زمن تو ياتي dukkan ababen halittar Allah din da da hujjar kasancewar shara'ama ga dukkan halittar Allah din al-hujjatu saniyatu hujja ta biyu kamar da Fakhruddin Razi ya kawo qawlu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki wa rafa'ana laka zikraka muka daukaka maka ambatonka ya Muhammadu faqila ka ce faqila fihi an fada a cikin fasarar wannan aya qarana zikran Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi zikrihi Allah ya gwama ambaton annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ambaton shi fi kalimati shahadati a kalmar shahada wa fil azani haka nan a kiran sallah wa fil tashahudi haka nan a cikin tahiyya wa lam yakun ولم يكن ذكر سائر الأنبياء كذلك ولم يكن ذكر سائر الأنبياء كذلك shi ambatan sauran annaba dukkanin su bai zamanto irin yadda Allah ya ɗaukaka ambatan annabi Muhammadu ba babu inda a a cikin annabawa duka Allah ya gwama sunan su irin gwama sunan shi da sunan su irin gwama wad- babu inda Allah ya gwama ambaton shi da ambaton wani a cikin halittar Allah gabaki daya a irin yadda ya gwama ambaton shi da ambaton manzon Allah a wajaje masu yawa al-hujjatu salisatu hujja ta uku annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki qarana da'atahu ya gwama bin shi da bin annabi fa qala yace man yuti'ir rasula duk wanda ya bi annabi faqad ata Allah haqiqa ya bi Allah ya gwama bin annabi sallallahu alaihi wasallam da bin shi wa bai'atahu bi bai'atihi ya gwama yi mai caffa yi ma annabi caffa ma'ana yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a ita ce caffa da Hausa to yi ma Allah caffa ne fa qala ce innal ladzina yubayi'unaka lalle waɗannan da suke yin mubaya'a gare ka suka maka caffa inna ma yubayi'una Allah kawai sun yi ma Allah caffa ne yadullahi hannun Allah ne ma yadullahi hannun Allah ne fauka aidihim yake burbushin hannayensu raka Allah ya gwama caffa ga annabi da caffa gare shi wa izzatahu bi izzati Allah ya gwama buwayar shi da buwayar annabi ya gwama buwayar shi da buwayar annabi fa kale ce walillahi al-izzatu wa rasulihi buwaya ta Allah ce sai ce wa rasulihi da kuma manzon shi dan haka ya gwama buwayar shi da buwayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wa ridahu bi ridahu Allah ya gwama yardar shi da yardar annabi sallallahu alaihi wasallam faƙali ce wallahu wa rasulu Allah da manzansa a haƙo shi ya fi cancanta hanyar rutuhu su yardar da shi kaga sai ce su yardar da shi ya kawo lamiri kwaya ɗaya bai ce an yi rutuhu ma su yardar da su su su biyu ba ya haɗe rami- lamirin a irin wannan wajen ne shi ya kan ce huwal fa'ilul marfu'u bi dammi na'ibin anil hadratil aliya'i wa huwa jadiru a irin waɗannan wajajen ne shi ke cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam na'ibi ne na halara maɗaukakiyar nan muna tare wa ijabatuhu bi ijabatihi Allah ya gwama amsa mai amsawa an amsa ma annabi amsa mai ne ya gwama amsa mushi da amsa mushi ma'ana amsa ma annabi amsa ma Allah ne faƙala faƙala Allah ya ce ya yi wallazina amanu stajibu lillahi ya ku waɗanda kuka yi imani ku amsa ku amsa ma Allah walin rasuli sannan ku amsa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al hujjatu rabiatu hujja ta hudu أن الله تعالى الله مرقى تزكي أمر محمد صلى الله عليه وسلم يا أمر من ذا الذين لا رمين تستبتع غريشي أن يتحدى يجيف challenging da hausa suna ce mai haƙon ƙasa haƙon ƙasa bi ma'ana i- abin da ake cewa kamar annabi ya zo da wata mu'jiza ya ce in akwai wanda ya isa ya zo da irin ta shine haƙon ƙasa shine shine tahaddi da kamar a turanci kuma shi ke ce su- shi suke ce mai challenges to Allah ya ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tahaddi ma'ana ya haƙon ƙasa bi kulli surati min alqur'ani daga kowace sura da kowace sura daga surorin alqur'ani fa gale ce fa atu bi suratin min mislihi ku zo da sura min mislihi kamar misalin alqur'ani wa aksar suwari shi to mafi kara- mafi gajarcin sura ko mafi gajarcin sura a cikin alkurani ita ce suratul kautsar shi ita ce suratul kautsar inna adainaka alkausar ta fi kowace sura gajarta wa hiya salasu ayatin ita ayoyi ne guda uku to waka anna allaha tahaddahum to idan muka kalli wannan tunda surar da ta fi kowace gajarta kamar ita ce aya mai aya uku to kaman Allah ya yi musu tahaddi ne da kulle salati ayatin da kowace aya uku ta alkur'ani cewa in sun isa su zo da aya uku kaman aya uku a cikin alkur'ani to in muka lissafa sai muga kowace aya uku kowace aya uku kowace aya uku kowace aya uku ta alkur'ani mu'jiza ce ne zaman kanta da Allah ya yi ma mutane da aljanu tahaddi da su zo da irin ta in sun isa shau ya ce to walamma kana kullul qur'ani yayin da gaba ɗaya alƙur'ani ya zamanto sitta ta'ala shi ayatin wa kaza ayatin ayoyi dubu shida ne da kuma ayoyi kaza to lazima wannan sai lazimta Allah ya kunu Allah ya kunu mu'jizal Qur'ani mu'jizan wahidan wannan sai zama to mu'jizar alqur'ani ba mu'jiza kwaya ɗaya bace kawai bal yakunu alfai mu'jizatin bal qur'ani ya kai mu'jiza dubu biyu kenan wa aziyar da kuma abin da ya karu ma akan dubu biyu cewa za su bata haza in wannan ya tabbata fana ƙulu to sai mu ce inna Allah subhanahu Allah mai wanda Allah wanda tsarki ya tabbata a gare shi zakar tashrifa Musa ya ambaci girmama annabi Musa fi tis'i ayatin bayyana ta cikin ayoyi guda tara bayyanannu fali an yi hasula tashrifu to a ce girmamawa ya tabbata li Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi al-ayati al-kathirati da waɗannan ayoyi mai yawa kana aula to shine yafi cancanta sama da girmama da Allah ya yi annabi Musa da ayoyi guda tara shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam wajen dubu biyu da wani abu dan kowace aya uku ta alqur'ani mu'jiza ce mai zaman kanta da Allah ya yi ma al'umma ta haddi da shi الحجة الخامسة حجة بيار أن مؤجزة أن مؤجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم للي مؤجزة النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من مؤجزات سائر الأنبياء شيء ما في في شيء دقة مؤجزة ثورا دكا النبوة فوجب أن يكون رسولنا wannan sai sai wajaba an ya kuna rasuluna sai wajaba annabi ne zaman to afdal min sayar al-anbiya'i ainihin mafifici daga dukkanin annabawa wa bayan wa bayanul ula qawluhu alaihi salam bayanin fifikon mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam qawluhu alaihi salam fadin manzala cewa alqur'anu fil kalami shi alqur'ani a cikin zantuttuka ka Adama fil mawjudati kaman annabi Adamu ne a cikin sauran dukkanin halittu. Wa bayanu sani, bayani na biyu, annal khil'ata, shi tufa na alfarma shi ne khil'atu. Shi tufa na alfarma, kullama kanat asharaf kullama kanat asharafa to duk lokacin da tufa alfarma ya zamanto wata tufa ta alfarma ta zamanto mafi ɗaukaka kana sahib kana sahibuha akrama indal maliki to wannan ma'abocin wannan tufa ta alfarma sai zamanto ya fi girma a wajen sarki sauraka mu'ujizojin annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi girma akan duka mu'ujizar sauran annabawa to ita ce ko tufa alfarman da Allah ya sanya ma annabawa dan da mu'ujiza ne Allah yake dada tabbatar da gaskiyar annabawa saboda ita mu'ujiza tana matsayin kaman Allah ne yake magana cewa sadaqa abdi fi kulli ma yablugu anni ko kulli ma balaga anni Allah annabi na yayi gaskiya dukkan abin da ya isar daga gare ni dan ga ma mu'jiza nan na karfafe shi da ita to tunda ko mu'jizar annabi ta fi mu'jizar kowanne daga cikin annabawa wannan mu'jiza ita ce kamar wata tufa ta alfama da Allah ya lullaba mu annaba to wannan ya nuna mana annabi ya fifici kowa da komai a cikin dukkanin halitta Allah subhanahu wataala ya fi annabawa ya fi mursalai to ballantana kuma sauran mutane cikon gari. to sai mu ina ganin sai mu tsaya na yi mu tashi alhujjatu sadisatu tun na gashi a shafi wajen uku ne ko shafi biyu ne haka abun nan eh sai mu tashi al alhujjatu sadisatu insha Allah سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين